To, abokaina, ratanga na rayuwa hawa? Umma ta dawo, shin ta tsaya aikinta? Ita kuma ramatu ina za ta samu matsugunni? Tunda ko kuɗin da za ta ɗaukan makanta gidan haya ba ta da, kai, ko kuɗin abinci ma ba ta da. Shin ma, ina makoman laminu da ya sa kan shi shaye-shaye? To yanda za a yi masu saurare, ku kunna radiyoyinku in kunna radiyo na sai mu saurari shirin rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na goma sha takwas, fyaɗe.
mutanen ratanga baki ɗai sun yi na'am da samun ci gaban ma'aikatar likita a ƙarƙashin jagorancin dr sani hangara ta yi bakin nata ko da yake rahama ma ta kama jikinta sosai yadda ya kamata hangara ta san da haka a nata share ita ma hankuri tana bakin ƙoƙarinta domin biyan buƙatan mutane ta hanyar ƙungiyarta
Rahama, Rahama, Na'am madam, muna lahiya.
lahiya lo Rahama, Ya gida da dama?
lahiya lo wallahi.
To madam ki gafarce ni, sai yanzu na samu kaina. To, mi ke tare da ke ina sauraron ki.
Wallahi Rahama ina jin daɗin zama da ɗiyana kuma ina son mu'amala da mijina. Amma ina tsoron ciki.
To madam, wannan ai ba wani laihi ba ne. Kina iya saduwa a kowane lokaci da mijinki ba tare da sai kin ɗauki ciki ba. Kin gane ko? Wai shin in tambaye ki kina amfani da hanyoyin nan da ake bi domin sa tazara tsakanin aihuwa?
To, na san da ƙwayoyin nan na haɗiya na mata. Amma mijina ya ce suna aihuwar da illa, suna hana mace ta aihu.
To, takan yi wa suna da wasu matsaloli, kamar na misali kiga canjin yanayi a jikinki, ki gani kina wata hajjijiya ko wani ciwon kai da dai sauransu, amma a gaskiya ba su hana aihuwa, kin gane ko?
Aha, ban sani ba ne.
To, yanzu tun da baki sani ba, a nan cikin likita ga tamu, muna da wuri na musamman da mu ke waye ma mata kai domin su dinga sa tazara tsakanin aihuwa. Kin gane ko? Yanzu abin da nake so da ke idan kika ta gida, ki nemi shawarar mai gidanki domin ku zo tare a waye muku da kai. Kin gane ko?
To, to, in Allah ya da yanzu ina ta ya ina ce mishi ya zo mu ta a waye mu na kai.
To, madam, insha Allah, sai an jima. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kai, hangara, yau ke ce zaune a ofishin umma. Wallahi idan ta taras da ke, kam sai ranta ya ɓaci.
Wannan tsohon zance kike yi, Rahama. Ti yaushe! Wannan ai ya zamo cikin tarihi. Saboda yanzu da kike gani na nan, ni ce na maye ofishin wannan na, na, na, na umma. Kin gane ai?
Kenan yanzu kina so ki ce duk aikin da umma ta yi a cikin wannan likita, kina so ki ce kamar dai ba ta yi komi ba?
Yau mine ne ta yi ma. Mi ta yi ma. Bale ki ce za a wani manta. Ha? Ke, kin ga ha. Yanzu ni ce shugabanki. Ko kina so, ko ba ki so. Ke gwara ma ki so, ya zi ya yi miki alheri. Ehe. hmm. To ke rahama, wacce yar malatin da take kwance can. Ha? kin san da ba ta taba zuwa awo ba sai dai in ciwo ya matse ta sannan ta zo ta dame mu da nishi To hangara, yanzu yaya za mu yi? Korarta za mu yi ko kuma kaka?
a'a tunda dai doktor sani ya mata gwaji yanzu kawai sakamako muke jira ya kawo
Wa alaikum salam. Lahiya lo dokta.
malama ya shikin da sauki ko
jiki da sauki da dama to madalla Allah ya koro sauki wato a takaice yanzu abin da zani ce miki shine kina fama da cutan ma'aihuwa yanzu muna jiran sakamakon gwajin da na ce a yi mini don mu san matakan da za mu ɗauka eh madam doktor yana nihin kina da ciwon daji a cikin ma'aihoki idan sakamako ya nu- ya tabbatar da hakan za mu yi miki aiki kin gane ai to ba damuwa dokto amma kamar yadda na shaida muku sai da izinin mijina to wace irin magana ce wannan mijinki shi ne zai ba da izinin ki mutu ko ki rayu Haba hangara, ki bar tsorata ta mana. Bi ta a hankali mana.
ke rihe mini bakinki
Umma ta zo likita, kai tsaye sai ta nufi ofishin Dokta Sani.
Assalamu alaikum da wa alaikum salam kai umma muna lahiya.
lahiya lo ina gida Lahiya lau, Alhamdulillah.
wallahi.
amma umma mun kon biyu rabo mu da juna Gaskiya ni ma na yi kewar ku sai dai ban na son zuwa na gidan saboda raina kai ya ɓaci. Yanzu ma wata alfarma na zo nema wajen ka.
to Kana ga wasiƙar da aka bani shekaran jiya.
kun gani Mm, umma ya kamata ki kaura
Wallahi hangara ita ta ce sai na bar wannan gida saboda yanzu ita ke da matsayi a wannan gida ta maye gurbi na ba ta bukata ta a wannan wuri.
to umma haka ne yanayin yake sai hakuri kuma ni yanzu ba ni iya sa hangara ta bara muke wannan gidan ka'ida ce haka nan
Kai ni ma sakara ce inda ma ban zo ba wallahi.
a'a ya yi kyau da kika zo ba matsala bane ba kuma kokarin da zani miki yanzu shine na ɗauki nauyin ƙaurata ki kuma wata na harin a cikin gidan da zaki koma ni zani biya A'a dokta na gode ba bara na zo ba.
Inspector Zina ta kirai jaru da yaji domin ta yi musu tambayoyi kan ƙarar da hankuri ta yi bayan an kashe ɗiyarta. Bayan sun yi bayani sun ce a'a su ba su san da komi ba. Yaji, yaji kenan ya tufa ma an tashi asiri. Ko da yake Hausawa sun ce in ba ƙira me ya ci gawai. Bayan haka, yaji ya koma gidan kasu da la'asar a lokacin da 'yan makaranta suke dawowa gida.
kai kai kai kai kai abokina wallahi ga mutanenmu kai efa ka ga hadda wata bakuwa allah sarki in ji barawa a riki tana yi ha wo wo wo wo wo wo wo wo wo ku tsaya yan mata ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ka ƴan mata ba ba ku ji ana muku magana ne waɗannan samarukan na ranar da suka tare mu su ne fa Wai kun san su ne?
ina muka san su To miya kuke ta bibiyar mutane?
ni muke ta bibiye ku ba muna son ku bane muna son mu nuna muku soyayya balle yan bar bakuwa mu ga wuce ba mu son iskanci kun ji a ba ko ku san iskanci sai na kama ki sai na nuna miki Sakan soyayya mata hannu, ka sakan mata hannu haka ake ba haka soyayya.
biyo to kaga ake soyayya irin ku wawa kun san ne.
soyayya ni zaka ce ma wawa An ce maka wawa, amma kai yarinya ga yare ne.
tare na wallah amma ki gode ma Allah daga baba ta ya hito wallahi da na ke da Allah ta wallahi wasa ce muke wasa ce muke aboki na mu gudu mu gudu kunna ce kwarai ba na- wasa ce ba Ke ki shiru, ki shiru abin da su riga su kalle su dan Allah dolaye kawai
ina kwana hakuri lahiya lokai ramatu rabi ku ne a gaishe ku 'yan mata yawa gaishe ki kai ya aka yi na gane ku a hirkice kamar wadda aka kora mike faruwa to gaskiya mun zo ne hakuri dan ki kama muna kin ga garin nan namu na gatanga mu yan mata muna fuskantar babban matsala kin ga layin can wallahi babu dama a bi shi ballantana ma na zuwa makaranta take samari sun kawo muna farmaki to kun yi nazari sosai da kuka zo kun ka gaya mini amma ya kamata a ce kun yi magana da shugabannin makarantarku rabi kayan ku zo nan amma ya kamata a ce an tara babban taro inda za a gayyace uwayen 'yan makaranta da shugabanni da mushanni don a san matsalar da ke tsakaninku
To gaskiya yana da kyau hakuri amma ni ban san ko wannan taron ba zai ciwo kan wannan matsalar don wallahi a matsa muke.
ya kamata ko a shirya wannan muhawara don a gaya ma samarin cewa su shahawa muku lahiya kuma 'yan matan ku bar jansu
gaskiya kai haka ne don ni ma sai da aka kai mun farmaki a wannan hanya shi ya samu ka taso da ni da kawata muka zo ki don ki samun mana mafita sannan ki fidda mu da cikin wannan halin kaka nake yi asha rabi ko kin san su wane ne ke kai miki farmaki gaskiya na sani amma ba zan iya gaggayen su ba don gudun abin da zai je ya faru salamu alaikum wa alaikum salam Yaya dai, kawata iya, kina lahiya?
Haba ke yau kauki bata to ita ɗai ba, ni da wata yarinya mun ka taho. Shigo, shigo, shigo.
Ina kwanun Lahiya lau. To ke gani, yanzu magana kirkito ki waɗi wurinka cikin sirri. zamuyinta kuma nan zamuyinta nan zamur hita kakki shakka komi duk abin da ke waɗe wurin gaba shi hita ko ina a sirrance ki waɗe ra'ayinki to gaskiya ni dai ina da matsala to mine ne matsala to matsala shine a duk lokacin da zamu suna da ni da mijina bai sauraron duk abin da nake waɗa mishi kuma babban matsalar uwa uba yanzu ma da ba da lahiya kamar ya bai sauraren ki bai saurare na tunda in mun yi sunna sai in yi ta samun matsaloli amma ko na kwatanta mishi bai gane sai ya ga kamar ba so mu yi sunna ne to shi kenan za a kira shi ai mai magana a'a kake ja mini matsala kai ya ce na zo na yi mishi gami to shi kenan ki kwantar da hankalinki za mu yi magana ni da iya mu yi shawara mu gani ta inda za mu bullo mishi
to na gode gaskiya in kuka yi min haka da kun kyauta mini to shikenan ba komai
hangara hangara ina kike hangara to madam lahiya ni ke faruwa mijina ne bai da lahiya hangara nike nema to madam ki dakata ba wurin sashen ta bane nan kin shi ki hakuri
ke rama lahiya To ga ta nan ta zo ta ce tana tambaya hangara. Barta na santa. Ke yanzu saboda Allah. Ha? Danki ko shi karewa bai hakkin kwaso ciki kin zo mini nan.
Ba shi ya kani hangara. To. Mijina ne bai da lahiya.
Sha. Mu gani. Sannu malam. Kana iya takawa. To mu je. Kai Jean Paul. Ba ni kujera guda da Allah. Sannu. Sannu a hankali mu je. A hankali. Eh mu je mu je mu je. Sannu. A hankali a hankali. yawwa yawwa
an gara ina kwana a lahiya lau doktor muna lahiya a lahiya lau lahiya lau ha alhamdulillah ya aiki a da dama wallahi to madalla madalla a dalla na yau gashi na ganki a sashen namu an ce kina fama da yan balati a bangaren namu wannan
haka ne
ka lalle kai abun sai a hankali diya ya kamari wallahi gashi mutane sun yawa to sai a hankali doktor amma mutumin nan gaskiya yana da alamomin zazzabin cizon sauro.
To yanzu dai dibo kai shi dai a yi mishi gwaje-gwajen gaggawa mu gani in lalle masasarar cizon sauron ce yake hama da ita.
Eh to madalla haka ne kuma yana kuka da yawan ciwon kai.
Yanzu dai sakamakon binciken shine zai nuna mun mu lalle in masasarar cizon sauron ce sannan za mu iya mu san matakin da za mu ɗauka a gaba.
To shikenan tunda haka ne ni kam zan koma sashi na.
To babu laifi, na gode.
Jean Paul ya yi amfani da wannan damai domin ya yi ma Rahama magana. Jean Paul da shi da Rahama suna jin juna kuma mun lura da haka.
Jean Paul miye na ka zira mini idanuwa? Lahiya?
Gaskiya Rahama, wallahi ban san irin godiyar da zan muke ba. Na ga duk ayyuka na ma ke kika yi su. Ban san ba yanzu rayuwa ta ya za ta kasance in babu ke gidan ga Rahama.
Ko, rayuwar taka to in ya ta biyu mana
ko ya ta gida goma ba ashe
ni baki ma sani ba ni wallahi wannan lokacin da muke ciki gidan nan ni wallahi gaba ya ishe ni duba kika gidan nan kullum in ka shigo marasa lafiya ne a ciki tun da dai muka samu wannan matsayi na ukun a wannan asibitin aiki babu dare babu rana haba To, Jean Paul sai hankuri. Ka san yanzu iskan da ke bugowa yanzu. Yana sakin cututtuka iri-iri masu yaduwa. Ya muka iya. Aiki mu ne dole ka san sai mun dage.
haka ne wai ma kina da labarin zagayen da za a yi na allura kin san da ha dr sani shine aka ba alhakin kula da wannan fannin Ashe? To ni na aza kungiyoyi ma- aikin kungiyoyi masu zaman kansu ne.
A'a ke kau. Wannan aiki ne na ma'aikatar kiwon lafiya. Yo, me yake tsammani? Ai, Dr. Sani yanzu da ke gani, duk wani aiki da ma'aikatar kiwon lafiya za su yi, to fa Dr. Sani da shi za a dama.
Ashe? Lalle. Ai ni ban sani ba.
Amma Rahama baki ma san wani abu ba.
To.
Wato gaskiya likitocin da ake turawa ƙauye, mhm.
wallahi suna shan wahala.
To, lahiya.
Kin gani asibitin ƙauye in ka tahi. Ni na yi aiki lokacin da ina koyan aiki a wani ƙauye. to ƙauyen namu a ma'aikatar a likitar tamu babu isassun kayan aiki kuma ga ƙarancin ma'aikata kansu kuma inda kin gama gurin da muke kwana wallahi sai kin tausaya Kan ce ashe kun wahala kenan.
ai sa'an mu guda a lokacin aka samu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka zo suka tallafa mana da kayan aiki da kuma abubuwa da yawa kuma suka ringa wayan mana da kai bisa kan aikin ma da kanshi A lalle ya yi kyau kenan.
Doktor Maiki, Mine ne kuma?
matan nan fa ta zo neman sakamakon gwajin jinin mijinta, sannan kuma ta ƙara da cewa gaskiya muna da nawatsiya wajen aiki.
Ke ma hangara kina da matsala wallahi. Ba ki gani ayyuka sun mun yawa kuma sakamakon na kin san kin kan kaina cikin jiran shi ne niki. Ya ake so in yi? Kin san ba ni iya kasancewa a wurare da yawa kuma a lokaci daya.
To, Doktor, tun da aiki ya maka yawa sai ka nemo mu eh, Doktor Sani ya rage maka aikin.
Kin gani hangara? Ban ba kaina izinin yi miki shishigi cikin aikin ki ba. Kenan ke kar ki kwara ma ki ce za ki mun shishigi cikin nawa. Ki je can ki kula da abin da ya dame ki.
To, na ji, Doktor. Yanzu nan ma kamun in huto matan nan ta yi kira na ta ce mini ha in zo ga mijinta ya suma. Da na je na duba shi. To, na ga dai alhamdulillah dai gajera suma ce ya yi. Amma na duba shi saboda na ga wuyan nan nashi a tsandarake. Ina ji ɗan sankaro ne ma gare shi.
Yawa, Dr. Sani. Sanda zuwa. Yawa. Dama ina so in yi wani dan tsokaci. Saboda na ga dan malatinin namu alamun dan sankarau ne gare shi. Saboda na ga yanayin shi yanayin nashi da mai masasar cizon sauro kusan duk guda ne.
eh to eh dr maki kai da hangara na ji daɗi kwarai da kuke kama ma juna aiki saboda haka kin ne ake so ga irin yawan 'yan malatin da ke gare mu dole sai ana kama ma juna harka eh
Amma kuma Dr. Sani wannan kokari ai ai duk ya koma ga hannun hangara ce ba suke duk ita ce Umar Uba Isa haka.
Madalla.
Eh duk ita ce A'a, Umar wannan- Uba Isa wannan sakamakon ai.
Wannan ai ba wani abu bane. Wannan aikinmu ne mu duka ai.
to eh na biyo wurin dan malatin na gan shi kuma na tar da ya holka har matar shi ma tana ta da hankalinta tana tambaya ta in ana iya mushi magani na dai kwantar da hankalinta Gaskiya.
kuma bayan wannan na ba jean paul umarni don ya ja ruwan nan ya gani mu tabbata da in haka kin ne A yayi kyau.
eh Yayi kyau eh to madalla hangara hangara Na'am, Doktor Sani.
ya kamata ki shirya ki ta gida don kin wuni kina aiki ba yiwuwa kuma ki kwana ana A'a, Dr. Sani, daman na tsaya ne saboda matar nawa da ta kawo mijinta bai da lahiya na ce in kwanta mata da hankali saboda na ga hankalinta tashe yake.
to wannan aini ma na gane ta wannan mata kuma an kwatanta mata da ɗan sankarau ne ya kama mijinta kuma maganin da aka mushi insha Allah za a samu lahiya zan ce ya kare mana To ka gani Dr. yanzu inda a ce kusa nake nan gidan. Da shi kenan abin ai ya zo mana da sauki ko.
to na ji yanzu dai zo mu ta in kai ki gida A'a, Dr. ba sai ka kai ni ba ba komai wallahi zan tattaka ko a ƙawa ne. Ko da yake dai hanyoyin gaskiya yanzu ba su da kyau ana yawan samun 'yan daba bisa hanya.
to amma hangara za ni gaya miki magana guda wallahi irin jan kokarin da kike yi cikin ma'aikatar ga yayi kyau kwarai kuma ina shinshina miki
Haba Dr. Sani wannan ai aikin ka ne kai ne kai jagoran mu don haka kai ne ya kamata a jinjina ma.
'Yan mata ya sannunku sannunku.
Yawa sannu na lahiya.
Lahiya lau.
Lahiya Yaya ne yau kuna so a baku wani sabon labari?
Labari, wannan irin labari kuma.
Ai abokina Mato ya zo da wata sabuwar fasaha ta yada labari a yanar gizo.
Ranar gizo-gizo.
Sosai ma 'yan mata haka ne.
Ai ba nan abin ya tsaya ba. Abokina Mato ta sanadin wannan fasaha ta yada labarai a yanar gizo zai maida ni sanannen dan balara tanga.
Masha Allah.
Haka ne abokina ba ma yakin nan kenan ba wannan fasahar za ta sa a san ka Afirka gaba ɗai sai an san da ka kai shahararren dan balo kai wallahi ba Afirka kaɗai ba duniya sai an san da kai ka kai gwani wajen balo sai ka yi suna insha Allah abokina.
Gwanin takashin kwance.
ku zo ku zo ku gani yan mata an gwada muku wani abu Mu gani, mu gani.
ku diba ku gani wannan na'urar ɗaukar foto ce da babana ya so mini ita a ƙasashen waje kuma kun san wani abu kun san wani abu wannan na'urar ita ce ake yayi ga wanga zamanin ita ce ake yayi sauraren ƙasashe ma babu ita bata shigo ba ni kadai ne ke da ita a Kai garin malam Natanga.
dakata da Allah, ƙarya nan naka ya ishe mu.
Zuta kamalle. Abokina Mato dan sassauta kai ne.
Ban gane ba kuna nin ƙarya nake muku kenan A'a, magana taka ce ta yi daɗi sosai.
a to shikenan Ko kana ɗan iya ɗauka muna foto da ni da Ablazizi.
sosai ma ina ɗauka muku foto To, sai dai bismillah.
sai dai wallahi yanzu muna son mu ta yi hilin kwallo Kai yau bi uku nike so in sani kadai.
ake so haka ake so ke rabi rabi da Allah zo zo zo ina son miki magana Dakata ni sauri nake yi.
da Allah tsaya sai ki saurari ki saurari uzuri na ki jimi za ni gaya miki tukun muna lahiya ko Lahiya to madalla abokina ne Abdulaziz ya muni sako wajen ki yace in gaya miki yana son in ɗauki foton ki abin da ya sace min haka dan akwai wata fasaha da nake son in yaɗa shi a yanar gizo ya yi suna ya ce in dai ba fotonki ba aka fara haɗawa shi hankalin shi ba za mai daɗi ba Mato ni a yanar gizo-gizo.
Eh mana.
Kaji shirme.
Allah ba zancen shirme ba ne wai ke kin san ko 'yan mata nawa suke son wanga abu ba su samu ba ya ce sai ki kuma kin san in biki mai haka ba ai ba zai jin daɗi ba Mato rabani da wannan shirman naka. Ni ba za ka ganna a yanar gizo ba.
kai wai kuna gani irin wulakancin da abdulaziz yake yi ku diba yadda yake takale da inna lillahi kai kai gayan ga gayan ga ya yi suna wallahi ya iya balo ku diba ku gani da allah da ne dama wancan karin da muka same su muka musu uku da banza suka ce ai kawai sa'a ce muka yi sai sun sa- sai an sake dawowa su ma sai sun sha hunsa diba da irin wulakancin da abdulaziz yake yi kai kai gayan in ya yi suna allah tsare shi allah tsare shi daga shirin mikiya Amin.
ya kai kai abdulaziz ba karamin jarumi bane ya kamata a ce ma ba nan ba zai balo Kwararre, Abdulaziz kwararre, Abdulaziz Kai, kwararre.
jarumi jarumi kai Jarumi.
abokina abdulaziz Wallahi.
jarumi ne jarumi ne
kai mata kuna da lama- labarin laminu laminu an ce komi za shi shi na son shi mai da mata ta yi ladidi A to, wannan wa labari wa mun ji shi wa. To shi kwa ɗan kare so ko kan wohi. Inda yana so ya mai da ladidi sai ho ya ɗar matsatsan shi wa ya kama jikin shi. A kowane lokaci sai sai sai- sai ringa laɓiya bayan uwashi yana uwashi uwashi ce.
ke ke wannan tashiwa ita ce ta je ƙauyensu ta yi mai arme ta yi mocin kishiya
Kai, ina kwatanta maka. Lamini in dai yana so ya maido ladidi sai ya ɗar mai tsatsan shi da kyau ya kwasa cewa uwashi uwashi uwashi kai uwar tashi mun mun mun gashi.
ke haba haba saurara ki ji ya dan fara kama jiki ne ha ko biki gani ba yana dan kai da kawo sai dai ya kamata ita ladidi ta gane waccan ba hasan ta shi kai ba
Hmm. Wai kun san wani abu, uwashi ce ta cinye kuɗin aure. Yanzu ba ta sai da za ta yi ta mai da yarinya ƙauye ba. Wai kun san wani abu? Hey, hey, Laminu ho ba santa ba yake yi, bai taɓa ba kusantar ta. Yo! Ƙwarai ko ku ce ni na gaya muku wannan zancen.
Haka ne zancen.
kai jaru jaru ba mutum ne kirki ba ce haka ma hangara da itar jaru kowa ya yi wani dr sali ya kyauta da ya ce ramatu ta zo ta zamana a gidan shi ni gidana babu wuri tun lokacin da ladidi da yaranta sun ka zo bawan allah laminu bayan jean paul ya yi mini bayanin duk abin da ke wakana sai na ga ya cancanta da ladidi ta bar laminu ya zo ya ga ɗiyan shi ladidi wata na son mijinta laminu ya ɗauki alkawalin cewa insha Allahu zai mai da matar shi kuma rayuwarsu za ta koma kamar da jaru ta so ba ta so ba yau da gobe sai Allah
To, ‘yan uwana masu saurare, kun dai ji yadda garin Ratanga yake a ciki. Umma, yaƙin nan da take yi na neman matsugunni ba ta dace ba lokacin da matasan garin Ratanga suke shan kashi a kan hanya. To, ita Ramatu, mi za ta yi? shi kuma zabairu mijin hangara wani mataki zai ɗauka. Koko yaƙi a tsakanin rahama da hangara ya ƙare kenan. Sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba rayuwa kenan.